إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar juma'a ce da ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasar na casa'in da biyu daga cikin jerin karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji muna cikin suratul baqara mun kwana akan aya ta 185 a inda Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya bayyana gagarumin tarihin saukar da ainihin alqur'ani cewa ya faru ne a cikin watan ramadan a daidai inda wasu ayoyi suka bayyana cewa a cikin watan ramadan din kuma a daren lailatul qadari daren daraja daren da Allah yake tsara duk abubuwan da zai gudanar a shekara Allah ya siffanta alkur'ani da cewa shi kanshi alkur'ani shirya ce ga mutane sannan kuma bayani yake dangane da hanyoyin shirya sannan alkur'ani shine littafin da ke tantance tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirya da bata tsakanin imani da kafirci don haka duk wanda ya halarci wannan wata sai ya azumce shi amma wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya sai ya sha ruwa in ya so sai ya dubi kwanakin da bai azumta ba sai ya rama su a ƙarshen wannan aya akwai wata jumla wadda Allah maɗaukakin sarki ya cike da ita wadda ta ƙara bayyana cewa alƙur'ani littafi ne wanda saukakke ne daga Allah maɗaukakin sarki domin a farkon ayar mun ji kafa shari'a mun ji dokoki waɗanda ba gudu ba ja da baya cewa kutiba alaikumus siyam an farlanta azumi a tsakiyar ayar aka bayyana cewa lallai lallai ne wanda da ya halarci watan to ya azumce shi amma kuma nan take don ka gane sassaucin addinin musulunci sai Allah ya ce sai dai kuma wanda yake mara lafiya ko wanda yake halin larurar tafiya in ba zai iya azumi to an ɗauke mishi to sai Allah ya cika sha'ayar da cewa Allah yana nufin sauƙi ne gare ku ba nufi yake ya kuntata muku ba wannan ya so ya kama da wata magana da muka wuto a baya da muke magana akan jarabawar da Allah yake dora wa bawa ta rashin lafiya da jarabawa ta talauci da jarabawa ta annoba muka ji cewa ita masifa Allah bai taba dora wa dan adam ita dan ta hallaka shi ba sai dai dan ta jaraba shi domin inda hallaka ka Allah yake so yayi ba sai ya dora maka wata rashin lafiya ba nan take sai ya hallaka ka saboda haka shari'a ta addinin musulunci jama'a shari'a ce mai sauki kuma wani abun mamaki da gwargwadon yadda ka ƙara zurfin sani a cikinta da gwargwadon yadda za ka gane cewa shari'ar tana da sauƙi ƙwarai da gaske da gwargwadon yadda ka tsaya a cikin jahilci dangane da shari'ar musulunci da gwargwadon yadda shari'a za ta yi maka tsauri don haka jama'a ku yi ilimin addini ilimin kuma ku bincike shi ta hasken alkur'ani da sunna ingantacciya za ka samu cewa komai mai sauƙi ne insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan sauƙi don karka fahimci cewa kuma an rugurguza shari'o'in ne cewa sai in kaga dama ka yi sai Allah ya ce amma fa Allah yana tunasashe ku cewa lallai ku cika azumin da ake buƙatar ku cika 29 ne lallai ka tabbatar da cewa ka yi 29 30 ne lallai ka tabbatar da cewa ka yi 30 a guda biyar ne ka sha to lokacin ramuwa kar ka rama guda uku ka rama biyar din duk yana karkashin walitukmilul idda lallai fa ku cika adadin nan to sa'annan sai magana girmama Allah a bisa shiriya da Allah madaukakin sarki ya dora mu akai da kuma cewa in mun girmama Allah saboda shiriya da ya dora mu akai to a lokacin zamu zama masu godiya ga Allah na'am a da kowa yana bin addini ne na bata in ba haka ba addini ne na bid'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo addinin musulunci masu bin addinin maguzanci su ne batattu aka dawo da su kan hanya masu bin addini na kristanci da yahudanci su kuma su suka kawo bidi'o'i a cikin addinin Allah su ma duk Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su kan hanya haka a yanzu wannan addinin namu na musulunci ba zai yi komi da jahilci ba baya bukatar jahilci ko kaɗan saboda haka kar ka tsaya cikin jahilci zaka kuntatu game da addini to sannan kai kuma da kake cewa kai ne mai addini ka sani da cewa addinin nan kadai ana samun shi ne ta alkur'ani da sunna a ƙarƙashin wannan in har an tsaya akan haka to ba za a taɓa samun addini da kunci ba insha Allah sahabbai ba su bautawa Allah cikin kunci ba to duk wanda yake yin addinin musulunci irin na sahabbai ba zai bauta Allah cikin kunci ba ga waɗansu hadisai waɗanda al'imamu ibnu kasirin ya kawo su nake so zan cikkashe mana tafsirin ayar nan da su kamar yadda ne alkawari a jiya da za mu tashi ibnu kasirin ya ce warawa ahmadu aiba an urwata al-fuqaimi qala kunna nantadhiru an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن, إن دين الله يسر ثلاثا يقولها رواه ابن مردويه وروى الإمام أحمد أيضا عن أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا أخرجاه في الصحيحين حديثي لإمام أحمد يفتر دسو suka ce suna zaune suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka ga ga wani mutum ya fito daga wurin alwala ko wurin wanka har ma kanshi yana ɗigar ruwa sai ya sallah da ya idar da sallah sai mutane suka fara tambayar mutumin nan abin da ake fahimta shine shi mai ba da labarin bai san cewa wane ne mutumin ba shine wanda ake jira shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa mutane sai suka fara tambayar shi alaina harajin fi kaza idan mun yi kaza muna da laifi faƙala sai manzon Allah ya ce inna dinallahi yusrun addinin Allah mai sauƙi ne an gane salasan ya ƙulu su uku annabi ya faɗi wannan kalma inna dinallahi yusrun inna dinallahi yusrun inna dinallahi yusrun sauƙi na addinin musulunci jama'a shi yasa ya dace da ya zama addinin ƙarshen duniya shi yasa ya zama addini da zai zama na dindindin wanda mutane za su bi shi har zuwa ainihin ƙarshen duniya duk abin da ya cika tsanani to ba za ka ɗora shi akan kowa da kowa ba shi yasa dokokin annabawa da suka gabata da ike Allah a cikin sanin shi ya san cewa ba ya kawo su ba ne don su dawwama sai aka rinka tsaurara waɗansu al'amura musamman saboda halayen mabiya waɗannan annabawa daga cikinsu akwai waɗanda suke da tsauri sai Allah ya rinka tsaurara musu wannan al'umma tamu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyance mu akan sauƙaƙawa to sai dai ya kamata kai da ake magana sauƙaƙawa ka gane me ake nufi da sauƙaƙawa shine a bincika abin da ya zo a shari'a ba wai abin da zuciyarka take so in kai sai ka ce ai addini mai sauƙi bane misali ka saci kuɗin mutane ka cinye sai kuma an taba ka sai ka ce addini mai sauki ne misali kowace irin barna ka fada ciki kuma an taba ka sai ka ce addini mai sauki ne ba wannan ake nufi ba ana nufin a cikin ayyukan addini din to babu wani abu wanda yake mai tsanani dubi sallah da aka farlanta ta so hamsin amma kuma aka dawo aka sassabe ta ta zama guda biyar irin wannan sassaucin shi ake nufi to da za ka iya yin sallah gaba ɗaya nan taba ka sai ka ce addinin musulunci ai mai sauki ne ai musulunci ai a zuci yake ba a sallah yake ba sai ce to ka bata na haka jama'a ku fahimta sauki din shi addinin musulunci shi za a komawa a ce ya bayyana menene sauki shine bin abin da ya zo daga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin wuraren da ake ƙara fassara sauƙi shine in shari'a ta ce a yi kaza mai sauƙi sai kai kuma sai ka ɗauka wannan abin ya maka kaɗan kamar yadda bukhari ya rawaito hadisi daga abu huraira annabi ya shiga gidan shi sai ya samu labarin wasu mutane sun zo suna bincikar yaya annabi yake ibadoji da mutanen nan suka ji annabi yana ibadoji su a wurinsu sai suka ga yau ai wannan ibadar ta yi kaɗan kuma haka ya faru ne don shi annabi ne to mu da ba annaba ba bai kamata mu rinka yin wannan ibadar yar kaɗan ba na haka ɗaya daga cikin ya sha alwashin cewa shi kam har abada kwana sallah zai rinka yi ɗaya ya sha alwashin cewa saboda ibada ba zai yi aure ba zuwa zai yi ai mishi dandaka ɗaya kuma ya sha alwashin cewa shi ainihin wato azumi zai ta yi ba zai sha ruwa annabi ya fito sai ya same su ku ne aka ce kun je gidana har kun faɗi kaza kun faɗi kaza sai suka ce sai ce to kun ganni ni ma ina sallar dare kuma ina kwanta ina bacci sannan ina cin abinci wani lokaci ina azumi na nafila sannan kuma ina da mata na da nake auren su daga yau wanda duk ya kyamaci wata sunna ta wato ba shi tare da ni to kun ga abin da ake nufi da zafi yanzu a cikin wannan hadisin shine at-tanattu shari'ar musulunci ta ce wane e tunda ka galabaita a halin tafiya ka sha ruwa sai ka ce a sai ya zama wannan azumin kwaɗe ya zame maka sanadin cutar da za ta ruguza rayuwarka to anan shine ka ɗauki addini da zafi an fahimta jama'a amma jajircewa akan cewa a yi aiki da addinin musulunci sai ka ji kafirai da fasikai da azzalimai da munafukai suna cewa ai waɗannan sun ɗauki addini da zafi wannan kalma ce irin ta kafirai da munafukai ha'ula'i ko garrahum dinahum ko wata kalma makamancin haka wato waɗannan addinin su ya ruɗe su wai suke zargin sahabban annabi addinin su ya ruɗe su har sun je sun ba da rayuwarsu a madadin addinin duk waɗannan yana daga cikin kurakurai waɗanda har yanzu muna ji daga mutane mutum ne sai ka gan shi mashayin taba ne amma sai ka jin an taba shi sai ce a wai saboda addini mai sauki ne wai abin da yake nufi tun da dai shi musulmi ne to ai shi kenan komai ma yayi sauki dan haka babu laifi zai iya yin komai ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka nan Imam Ahmad ya sake ruwaitowa daga Anas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yassiru wala tu'assiru jama'a ku sauƙaƙa kar ku rinka kuntatawa wasakkinu sannan ku rinka samar da natsuwa da lumana wala tunaffiru ka ku rinka kore mutane daga gare ku ka rinka shimfiɗa wa mutane yanayi yadda za su matso kusa da kai ka rinka shimfiɗa wa mutane fuska yadda za su saurare ka kar ka rinka yin yadda mutane za su ainihin koru daga gare ka ko kuma yadda za ka rinka razanar da su akhrajahu fi sahihaini wannan hadisi bukhari da muslim sune suka fitar da shi وفي الصحيحين أيضا هروي بخاري ده مسلم سرويت حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثاهما إلى اليمن من ذا الله تبع أيكم وسأل ماجرين شقدا بيو قصر يمن سوني أينهم معاذ بن جبل تكون صحابي أبو موسى الأشعري الله يقارى مسير ده saƙon da annabi ya haɗa su da shi bayan saƙon da za su kai shine ne bashira wala tunaffira in kuka je ku rinka yi wa mutane albishir ku rinka faɗin kalmomi waɗanda mutane za su ji daɗi kar ku rinka faɗin kalmomi na kore mutane wa yassira ku rinka sassautawa wala tu'assira kar ku rinka kuntatawa wa tatawa'a ku rinka yi wa mutane abin da za su yi sha'awar addini wala takhtalifa kar a rinka samun sabani a tsakaninku domin in malam wane da malam wane suna sabani yaushe ne jama'a za su yi sha'awar su taho addinin dan za su ga malaman ma me suke yi fada suke a tsakaninsu wannan ya yi daidai da wani taro da aka yi ainihin a beijing in ba na manta ba ko a tokyo wadda wannan taron kiristoci ne suka kira wannan taron suka ce wai su musulmi da suke kiran cewa mu taho zuwa ga addinin musulunci wai zuwa ga wannan addinin suke kiranmu suna kiranmu ne zuwa ga addinin musulunci a yadda 'yan shi'a suka fahimce su suna zagin sahabbai suna kafirta su ko kuwa suna kiranmu ne zuwa ga addinin musulunci a bisa yadda ahadu sunna suka fahimta su kuma suna kafirtar da waɗannan 'yan shi'a kuma suna fasikantar da su ko kuwa kamar yadda su ahalus sunnan isu isu suke kafirtar da junansu tsakanin waɗanda ke bin manhaji na ahalus sunna na farko da waɗanda ke bin manhaji na ahalus sunna da ya zo daga baya-baya sannan kowaɗanne daga cikin waɗannan za ka je ka samu saɓani a cikinsu gaskiya ne waɗannan maganganun da suka faɗi ana samun saɓani a cikin musulmi kuma ana samu a cikin saɓanin ma a sake samun saɓani kaga dai yau idan ka ɗauki najeriya a matsayin maka misali ta ishe ka kyakkyawan misali idan ka ɗauki 'yan ɗariƙa za ka samu waɗannan suna kira zuwa ga tijjaniya waɗannan suna kira zuwa ga ƙadiriya idan ka shiga cikin 'yan ƙadiriya za ka ji inda wani shugaban ƙadiriya yake rantsuwa ga allah cewa zai fita daga ɗariƙan ma gaba ɗaya ya ainihin jabatta ya ruguza ta a daidai lokacin da ka koma wurin waɗancan 'yan tijjaniya su kuma za ka ji suna kiran wancan mara kunya kafiri kaza kaza in ka shigo cikin ahalus sunna ka ɗauki 'yan ƙungiyar izala za ka samu waɗannan sun yi nan suna ainihin kafirta da bid'antar da waɗannan waɗannan kuma sun yi nan su ma suna kafirta da bid'antar da waɗannan a daidai lokaci guda kuma ga wasu su kuma 'yan salafiya su kuma sun haɗa waɗancan gaba ɗaya sun ce 'yan bid'a ne wannan shine surar abin da yake faruwa a najeriya a irin wannan halin za ku kirayi wani ya shigo addinin ya shigo addini da wani irin musulunci a nan ƙasar ikara ta nan kasar zazzau wasu masu wa'azi suka je suka musuluntar da maguzawa suka saka su a cikin addinin musulunci sai wasu masu wa'azin suka ce musu mun ji labarin kun shiga addinin musulunci amma ta hanyar suwa na yi sai suka ce ai da kun tsaya a cikin maguzancinku ko kuma kiristanci da ya fi muku don waɗannan da suka saka ku a musulunci su ma ba musulmi ba ne wannan ya faru kuma yana faruwa domin an taɓa samun wata gayya ta samari 'yan disco 'yan bungalo tun ana ce musu 'yan bungalo ɗin a 1980s suka zo suka taho wurin wata ƙungiya ta musulunci a nan ƙasar japan suka ce sun zo ne su zo su shiga addinin musulunci da suka zo cikin mutanen ƙungiyar sai waɗannan suka ce musu in kun musulunta to ku shiga mazhaba hanafiya domin imamu abu hanifa annabi ya ce shine hasken al'umma su kuma waɗancan sai suka ce a in kun musulunta za ku ainihin shiga mazhabin shafi'iya ne domin mazhabin shafi'iya shine mazhabin jikan annabi ko kuma dangin annabi shine imamu shafi'i waɗannan 'yan bungalo sai suka tsaya a ruɗe cewa a musuluncin dama daban-daban ne tutun da haka ne mun fasa musulunta waɗannan maganganun jama'a ka je ka karanta su kaf suna nan a muƙaddimar littafin sifatus sala ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani sakamakon haka aka samu limamin Makka ya ainihin rubuta wani littafi sunan malamin As-Sultan Al-Ma'sumi ya rubuta littafi ya sanya mishi halil muslim mulzamun bittiba'i mazhabin min al-mazahib al-arba'a ghayriha wai dole ne musulmi ya bi mazhaba ɗaya daga cikin mazhabobin nan ko kuma wata wadda ba su ba wato dole ne ya kasance ba shafi'i ko ba hanbali ko ba malike ko ba hanafi ko kuwa duk waɗannan abubuwan malamin ya ce abin da ya kai shi zuwa ga rubuta wannan shine waccan matsalar da ta faru rikicin ƙungiyoyi da rikicin ɗariƙu da rikicin aƙidoji da mazhabobi ya sa har in kun fita wajen musuluncin kuna kiran waɗanda ba musulmi ba har irin waɗannan ainihin saɓanin ya faru waɗannan sahabbai da annabi ya tura su almajiran shi ne sallallahu alaihi wasallam ya san ya karantar da su sun iya karatu to amma yanzu zai tura su wa'azi ne cikin kiristoci sai ce in suka je su shin rinka shimfiɗa yanayi mai kyau kar su rinka kuntatawa su rinka yin abin da za su jawo hankalin mutane kar su samar da saɓani a tsakaninsu idan saɓani ya faru a tsakaninsu to yaushe za su tsaya suna kiran wani wanda yake a waje Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa fi sunani wal masani hadisi ya zo a cikin littafin sunan abi dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja da musnadul imam ahmad da sauran littattafai masanid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala bi'istu bil hanifiyyati samha manzon Allah yace ni an aiko ni da addini ne mai sassauci wa ibn mardawi an mihjan ibn al-adra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه فتراءاه بصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسمعه فتهلكه وقال إن الله أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر duk da yake ainihin mala yana cewa aba'ad al-hafiz an-naj'a id zakarahu min riwayat mardawi wa huwa fi al-musnad walakin fihi walakin akhirahu fihi inna khayra dinakum aysar na fata an gane wato asali abin da ya faru hadisi ne wanda ainihin wato ibn mardawi ya ruwaito shi wani mutum ne manzon Allah ya gan shi yana sallah sai mutumin sai ya rinka daga idan shi haka yana dan kallon wani wuri dan tsawon lokaci sai manzon Allah sai yake cewa kuna ganin wannan da gaske yake sallah suka ce ya manzon Allah ai a duk garin nan na Madina ba wanda ya fi wannan sallah ha kun ji fa wannan annabi ya gan shi ya kauda kai ne kawai yana kallon wani wuri wannan da gaske fa sallah yake yi suka ce ai duk garin madina ma ba wanda ya kai shi sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to wannan kar ma ka saurare shi domin sai ainihin ka hallaka a nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah inna ma arada bi hadhihi al-ummati al-yusr ai Allah ya nufi wannan al'umma da sauki ne walam yurid bihim al-usra Allah bai nufi wannan ainihin al'umma da kuntatawa ba ma'anar wannan magana shine addinin nan Allah maɗaukakin sarki ya nufi sassautawa al'umma ne shi yasa ya kawo shi Allah da ya nufi tsanantawa sai ya ce a ci gaba da bin addinin annabi Musa da Isa shi kanshi addinin annabi Isa da ya zo ya zo da wasu sassauci daga abubuwan da suka faru a cikin dokar annabi Isa annabi Musa isa a cikin alkur'ani ya ce wa uhilla lakum ba'dhal ladhi hurrima alaikum kuma na zo ne in halatta muku wasu abubuwa da aka haramta muku to da wannan ne malamai suka ce haƙiƙanin al'amari a cikin wannan addinin namu duk abin da kaga yayi tsanani to a bincika ba shi da asali daga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam don dai shi manzo ne na ainihin rahma Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama ainihin jin kai da tausayi ga ainihin dukkanin halittu dan haka jama'a ku kiyaye a cikin wannan addini namu babu tsanani sai dai sassautawa amma kamar yadda na ce ma'aunin sassautawa shine ya yi daidai da abin da shari'a take nema dubi shari'a da ta wajabta maka kai sallar la'asar raka'a hudu sai kuma ainihin nan da nan sai ta ce illa rurar tafiya ta samu ta zama raka'a biyu yanzu nan aka ce za ka yi sallah sai dai ka yi a tsaye amma kuma tun da ka galabaita ka tsufa ba ka iya tsayawa to za ka iya kafa wani ice ka jingina hakan ba za ta yi ba e turin ƙayinta a zaune wannan shine addinin musulunci jama'a kuma duk wanda zai hukunta addinin musulunci game da tsanani ko zafi ya yi adalci tukuna ya bincika ya samu masana addinin koko ya samu wasu 'yan harbati mati ne waɗanda ya ji hayaniya ne kawai da wani tsurkuki da ko suka samu kansu sai suka yi wasu maganganu sai aka ji tsanani a cikin maganganu sai a je a hukunta addini da haka allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am na'am نعم eh eh eh yana iya ɗauka haka wato asalin hadisin ya samu matsalar riwaya ne a cikin ainihin ibnu kasir ne shi yasa har na ji wani ku kama ko yana cewa fatara ahu bi basrihi ko shine Allah ya kiyaye na'am bismillah wa idza sa'alaka ibadi anni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
to Allah madaukakin sarki yana tsakiyar shar'anta ibadar azumi sai ya shigo da maganar addu'a a tsaka-tsaki domin ta ƙara tabbatar da fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na nuna cewa mai azumi in yana roƙon Allah Allah yana amsa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan da bayina za su tambaye ka game da ni cewa kusa nake ko kuwa a nesa nake fa inni qaribun to ka faɗa musu cewa kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni falyastajibu li dan haka bayina su amsa mini duk abin da nace su yi su yi duk sanda suka buƙace ni su roƙe ni wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin in suka yi imani da ni za su ainihin wato samu shirya wannan aya tana tabbatar mana da kusancin ubangiji zuwa ga bayan shi wannan kusanci ba kusanci ne na zati ba kusanci ne na ma'iyya wato allah maɗaukakin sarki yana kusa kuma yana tare da kai yana sane da duk abin da kake ciki wannan shine kusancin a ƙarƙashin haka sai buɗe maka ƙofar roƙo da addu'a cewa lallai ka roƙe shi kuma lallai ka amsa mishi abin duk da ya neme ka da yin haka sannan ka yi imani da shi za ka tabbata cikin shirya Allah imam ahmad ya ruwaito hadisi daga sahabi abu musa al-ash'ari قال أبو موسى يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كسن تيت على من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير أبو موسى يتي من تعالى من زن الله من تفيعي لين دمك هوان تدو da duk inda muka samu wani wuri wanda yake ya daga da duk wani kwari in muka gangara sai mun daga muryoyinmu muna Allahu akbar Allahu akbar qala fadana minna sai manzon Allah ya kusace mu fa qala sai yace ayyuhan nas ya ku jama'a irba'u ala anfusikum ku sassauta wa kawunanku fa innakum la tad'una asam wanda kuke kira ba bebe ba ne wala ra'iban sannan wanda kuke kira yana nan ba bayi nan ba innama tad'una sami'an basira kuna kiran wanda yake ji yake gani ne dan haka babu bukatar sai kun yi ihu innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuq rahilatihi manzon Allah yace Allah da kuke kira fa yafi kusanci da ɗaya daga cikin ku fiye da wuyan dabba shi a lokacin da yake kanta me kake tunani lokacin da kake zaune a babur ɗinka ya kake tunanin kusancinka da tanki na babur misalin haka ya kamata ka fahimta kai da kake hawa babur misalin mutumin da yake kan jaki ko doki ka dubi yadda yake da kusanci da wuyan dabbar tashi to Allah maɗaukakin sarki ya fi ka kusanci fiye da ainihin wannan wuyan dabba taka ya abdullahi ibn qais manzon Allah ya ce ya kai abdullahi dan qais wato abu musa lashari ala uallimuka kalimatan min kunuzil janna kana son in koyar da kai wata kalma daga cikin taskokin aljanna na fata an gani la haula wala quwwata illa billah manzon Allah yace la haula wala quwwata illa billah daya ce daga cikin taskokin aljanna akhrajahu fi sahihain bukhari da muslim sune ainihin suka fitar da wannan ainihin hadisi وبقية الجماعة بنحوه وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام أحمد يا رويت من ذن الله ياتي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي da abin da Allah yake cewa ina inda bawa na ke tsammani na yadda duk kake tsammanin Allah to a haka za ka same shi idan kana tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki zai baka lafiya daga rashinta da kake fama da ita haka kake kyautatawa Allah zato to Allah zai baka lafiya idan kuma kana ainihin da rashin lafiya sai ka munana wa Allah zato kana ganin Allah fa ba zai baka sauki ba to ba za ka samu saukin ba kana fama da talauci sai ka samu yaƙinin cewa Allah zai azurta ka to Allah zai azurta ka kana fama da talauci sai ka natsu cewa Allah ba zai iya azurta ka ba haka za ka zauna a cikin ainihin talauci isan na karanta hadisin nan ina ji wa mutanen najeriya tsoron a kusan komai sun yanke tsammani don haka suna munana wa Allah zato musamman dangi na talakawa sun ɗebe tsammani cewa Allah ba zai rufa musu asiri ba Allah ba zai azurta su ba Allah ba zai azurta 'ya'yansu ba shi yasa duk inda aka ga ɗan talaka da arziki sai a ce ina ya same shi ba za a taɓa yadda ba an fahimta me yasa saboda an riga an yanke shawarar cewa ai ba zai yiwu Allah ya azurta wani ba to ba zai yiwu Allah ya azurta zuriyar shi ba don haka duk inda ɗan talaka yake dole talaka zai zama a daidai lokacin da kuma waɗannan irin musulmin namu na ƙasar nan sai suka sake wa Allah wani ɗanyen hukunci cewa duk inda suka ga mai wadata to shi kuma ba zai taɓa talaucewa ba saboda haka in talaka ya tafi neman ya to ana da yaƙinin shi talaka ne yanzu to har ran da rayuwarsa za ta ƙare in an ɗauki yar an bashi haka zai ƙare a talaka idan mai kuɗi ya zo neman ya sai kaga kowa na tsima yana makyarketa saboda ana ganin tunda mai kuɗi ne haka zai doge amma kai a matsayinka na ɗan najeriya ɗin baka taɓa ganin akasin haka ba baka taɓa ganin inda mai kuɗi ya talauce ba baka taɓa ganin inda 'ya'yan masu kuɗi suka tsiyace ba baka taɓa ganin inda talaka yawa ya gari ya zo mai arziki ba baka taɓa ganin inda ɗan talaka ya zama mai arziki ba don haka kar ka sake ka taba muna na zato ga Allah na muna na zato ga Allah ne ka ɗauka kai kamar ka ba zai yiwu ka iya kaza ba kai kamar ka ba zai yiwu ka taba samun kaza ba wata rana na tafi wani asibiti gai da wani dattijo mara lafiya sai na haɗu da wasu young graduates matasa ne wannan ya gama law wannan ya gama law wannan ya gama business admin wannan ya gama kaza wallahi jama'a cikin minti biyar magana ta haɗa da su sai na ga suna da wannan tunanin sai jikina ya yi sanyi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har zan buɗe mota ta in shiga sai na dawo sai na ce yanzu har da ku kuna tunanin Allah ba zai iya azurta ko ba za ku iya kaza ba sai na ce da wannan abin da Allah wa ya fi girma sai suka ce Allah sai na ce ku yadda cewa Allah zai iya yi to amma an riga abin an yi indoctrinating talauci wato ba wai an koya musu tsoron talauci ba talauci ya zama musu doctrine cewa aƙida ce kawai saboda haka shi talaka ne dole 'ya'yan shi ma talakawa za su zama dole kuma kowa ma talaka zai zama ba mutane ne ke faɗin haka ba amma a ɗabi'a su ake iya ganewa to ita wannan maganar da kake tunaninta ko tana da alaƙa da aƙida shine dama wa ke azurtawa Allah dama wa ke talauta Allah to sai ka yanke tsammani saboda wasu abubuwa da ka girma a tsakatsakinsu ko kun fahimta jama'a wallahi jama'a ku daina munanawa Allah zato ku daina munanawa Allah zato ka manta da wannan psychology da ka girma cikin shi ka manta da cewa kai ba za ka iya kaza ba na gaya muku tarihin al'imamu ibn Huwais Mandat idan ka buɗe tafsirin Qurtubi za ka yi ta ganin ainihin tafsiran shi maganganun shi qala ibn Huwais Mandat ibn Huwais Mandat yana daga cikin waɗanda yawa Allah kyakkyawan zato kuma Allah ya kyautata mai kyakkyawan zaton shi domin shekarar shi 63 shekarun da manzan Allah ya rasu kenan ya ji aka fara koya mishi abcd na karatun arabiya alifin ba'un ta'un ba'un alo an baki wau zalbara ba guje alo lallan hakuri alo lamara haƙarami min jaye nu'ara da aka ya fara ya gama babban ƙuye farfaro ya zo ya fara kaza sai da ya sauke ƙur'ani ya haddace shi ya zo ya san sunnan manzan Allah ya zo ya kware a larabci ya kware a kaza sai ya zo sai ya rubuta tafsiri ko da a shekara bakwai Allah ya yi wa ibn Huwaiz mandad haka me kake tunanin sanda ya zama malami shekara saba'in kenan me kake tunani a yanzu idan shekarunka talatin abokanka suka ganka kana karatu sai aka ce a wani me za ka yi sai ka ce za ka yi jam ne za ka koma university me za a yi maka dariya za a yi dariya za a yi akwai wani bayarabe yana nan a nan fizar har yanzu yana da shagon shi jama'a yana aiki ne a kamfanin abg a kamfanin abg yake aiki an turo shi wata ranye mini aiki a daki sai ya same ni ina karatu takarduna wayak sai ce a me za ka yi na ce zan rubuta wayak ne ce ba kai sakandare ba na ce a ai art na yi da commercial yanzu ina so ne zan yi science saboda ina so in je in karanta medicine sai ce kai din na ce sai ce wal sai ce amma bai taba ganin haka cikin hausa ba sai na ce ina jin zan fara insha Allah wannan bai rabe ne bai wuce shekaru uku ba mun haɗu da shi haka sai ce ha kama ya taba zuwa ya muna aiki na ce kwarai da gaske na ce ka tuna abin da ka faɗi ya ce eh sai na ce kaga Allah bai nufi zan karanta kaza ba amma yanzu ga abin na karanta ya ce ya sha faɗa wa mutane shi ya san mutumin nan kaza kaza kaza kaza kaza sai ce amma yana ganin ni ba bahaushe bane sai na ce mishi bahaushe ne ni wato ina son in gaskata waccan maganar tawa ne abin har ya zama mana jiki har wasu kabilu sun san mu da haka amma muna na zato ne ga Allah yanzu ka duba Abdulrahman ibn Auf az-Zuhri da yake da kyautata zato ga Allah ka san cewa ba dan cikin garin Makka bane na'am ba kauye ne sai ya shigo garin Makka da ya shigo garin Makka sai fara sana'an manja yana kasawa yana kasawa kafin wani lokaci Abdulrahman ya zama me ya zama shine hamshakin mai kudi a Makka ana nan sai ga musulunci ya zo sai musulunta sai ce zai hijira zai tafi madina sai mutanen maka suka ce baka isa ba muna nan ka shigo kana dan cirani wannan duke cikin mu ka same ta kana nufin zaka kwashe ta ka tafi sai ce me kuke nufi sai suka ce a ko dai ka zauna nan ka ci gaba da bin addinin mu waɗannan kuɗin da ka samu cikin mu dole su kare a cikin mu ko kuma ka zara jikinka mu baka raƙumi ƙwaya ɗaya da kwari da baka yadda ka shigo ka fita haka sai ce haka ta yi muku sai ce sai ce ni ma ce mini sai fita yana isa madina sai manzon Allah ya ce cinikin da kai yayi riba ka bar musu dukiya ka taho da imani sai manzon Allah ya hada shi da wani sahabi ku tafi aka je aka bashi mata sai ce na gode Allah ya albarkaci matarka aka bashi rumfar kasuwa sai ya ce Allah ya sa albarka aka ba shi jali aka ba shi gona komai aka ba shi sai kawai ce dullu ne alasuk a nuna min kawai ina kasuwa take kaga yana da kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki da ya tafi kasuwar ka duba an ba shi jali a can ya ƙi karbe an ba shi rumfa kasuwa ya ƙi karbe yana zuwa kasuwan sai ya tafi yan manja tun da nan ce sana'a shi ta makka sai je ce da Allah a ba shi galan guda da aka ba shi kenan sai ya zama creative sai zama yana da creativity sai ya kirkiro sai ya lura su suna sayar da galan-galan ana sayar da jerkans ana sayar da drums shi kuma sai je ya samu kananan kwalabe apc da kwalba kutumbutsa da kwalba kaza ha aha sai gashi yanzu ya kafa wani dan shago sai zama yanzu shi shagon shi akwai abin da babu a wurin waɗancan manyan masu sai da manja to duk wanda aka samu sai a ba yaro naira ashirin je ka siyo mana wurin abdurrahman je ka kaza je ka kaza kafin kwana biyu sai wasu suka gane sirrin kasuwancin sai suka shigo irin nashi shi kuma ya yi karfi sai jumping sai koma cikin manyan kafin a ce wani lokaci kuma yanzu shine dila gaba ɗaya da yake supply me yasa ya kyautata wa Allah zato to baka zargin cewa wannan irin mummunan zaton shi ya barka a talauci har yanzu baka tunanin wannan mummunan zaton shi yasa har yanzu baka haddace Qur'ani ba baka tunanin cewa wannan mummunan zaton shi yasa har yanzu kake a gidan haya baka tunanin cewa wannan mummunan zaton shi yasa har yanzu ka kasa samun mata na'am kaga yarinya kana so kai magana da ita sai ka ce ta ni dan talaka an ne magana za ta ci ubana aha shikenan shikenan me suka ce da rashin kira karan bebe ya bata amma kyauta ta zato ga Allah ka tafi ka ce mata assalamu alaikum sister ya, ya azumi eh it has to start from somewhere confidence shine gashi manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake cewa inda dukkan bawa na ike Allah ne yace ana inda zanni abdi bi duk inda bawa na ke zato na nan nake mishi ba Allah yana cewa haka yake ba a kai a wurinka haka kake zaton shi to haka yake maka kai kana zaton Allah ba zai iya azurta ka ba kai kana zaton Allah ba zai iya baka lafiya ba haka kai kake zato eh to shikenan sai Allah ya baka da wannan tunanin cikin rashin lafiya amma me kake tunani Allah zai iya azurta ka Allah zai iya wadata ka Allah zai iya baka kaza ka samu karfin zuciya shine sai kaga ka miƙe kai kazar kazar anan ne zaka ga gaskiyar magana annabi da yake cewa idza qamatil qiyama wa fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha idan ka hangi ga kiyama nan ta tashi ga shuka za ka je ka dasa kar ka ji tsoro manzon Allah ya ce je ka dasa ta kana da yakinin kiyama za ta bige ta fa amma ana son ne ka samu duk abin da kake ka samu tabbas a ciki wani abu ya daina firgita ka sau da haka jama'a ku daina munana wa Allah zato ina baka shawara idan kana fama da talauci idan kana fama da gaurantaka idan kana fama da damuwar rashin lafiya ka kyautata wa Allah zato kaga yadda Allah zai ɗaura zuciyarka kana ganin kai ba za ka iya kaza ba sai kaga kaza ɗin ta faru dukkan ku kun karanta tarihin Najeriya ko da primary school kai ka karanta the history of the Jaja of Apobo daga jihar Rivers yanzu Jaja of Apobo bawa ne amma saboda irin yadda yake da confidence akan kanshi tunda bai san Allah ba kafiri psychologically sai da yawa ya gari ya difitin makiya ya zo ya kafa daula shine bawa amma ya zo ya zama shine sarkin garin sau da haka ka daina yi wa Allah mummunan zato musamman dangi na 'ya'yan talakawa ka daina tunanin cewa kaza ba zai yiwu ba wallahi jama'a na gaya muku na ji tausayin waɗannan young graduates na ga idan ya zama wannan ya je ya karanta law amma har yanzu yana da wannan indoctrinated aƙida da tunani da aka zuba a cikin kwakwalwa sai na ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wani abu bane fa wannan asibitin musulmi ne sai na duba sai na ce o ka dubi bawan Allah nan da ya sadaka wurin nan Allah ya saka mishi da alheri sai yaron sai ce mutum ɗaya sai na ce kwarai da gaske sai na ce ai wanda ya wannan wannan ma a wurin shi ba komai bane to bari ku jin da na sha sai na ce kai ma za ka iya yin wannan sai ce ina ina sai na ga mutu tun anan ina ya gaba daya na ce wannan za ka iya bayar da wannan kai ma ya ce ina wala a gidan haya muke fa na ce in ka so insha Allah ta'ala za ka gina muku gida ya ce kai to wallahi shine hazzan tafi shine sai na dawo na ce da Allah da asibitin nan wanne ya fi girma ya ce Allah na ce to ba za ka rinke Allah ya baka ba kana ganin ko ka roƙa ba zai baka ba saboda kai an yanke ƙauna talauci shine kan gidanku so ku daina irin tunanin haka jama'a wallahi ku daina tunanin haka ka kewaye zariya kaf duk wani mai kuɗi da ka gani ka bincika ƙarshen baban shi talaka ne ka kewaya ka gani kaf ka kewaya duk wani profesa da ka gani a jami'ar ahmadu bello karshe za ka samu da kyar za ka samu wanda baban shi ya sakandare wani ma ko primary seven bai ba je ka binciki anini nawa baban obasanjo yake da shi anini na soja ha ko dan doka bai ba haka ne to amma dubi yadda Allah ya mai da shi yayi head of state ya zo ya president ya tazarce ya sake tazarce ya sake cewa zai yi kuka ce a har yanzu kuma bai fidda rai ba har yanzu tsohon nan bai fidda rai ba yana ganin akwai yadda yana nan yana aiki yana nan zai dawo bai fidda rai ba confidence ga Nelson Mandela daga ina daga prison ya da ya zama mai ya da ya zama abin da ya zama so ku daina tunani dubi kana jin wasu maganganu na wani tsohon bakin fata da yake cewa menene menene na yi mafarki I, I have a dream that one day ‘ya'yana za a hukunta su by their content not by their menene suke not wata rana bakin fata ne jikokin bayi na america amma ya ce na yi mafarki kuma ina zaton ina tunanin wata rana 'ya'yana ba za a hukunta su da fata jikinsu ba za a hukunta su da yadda suke wannan kaset ɗin yana nan wannan muryar tana nan tun 1940s or thereabout amma ba a fito da ita ba sai da obama ya zama shugaban ƙasa obama bakin fata ne an hukunta shi ne da fata jikin shi ya zama shugaban kasa an hukunta shi ne da content din da ke tare da shi lawyer ne yana da digiri na ɗaya na biyu na uku doctorate degree yake da shi a kan law me kake tunani an ce bakin fata ya fito kaza za ka iya fitowa wani lokacin sai su ruguza maka tunani yanzu da za a ce za a yi takara yanzu irin takarar paparoma da aka yi dan najeriya ya fito yau da za a ce an mai da kujerar limanci ta makka ta ka'aba ta zama takara in ka fito yan uwanka ne za su ce kai makan kana hauka ne haka ne amma bari ku ji jama'a daga shekaru talatin da ta wuce duk limamin da yake limanci a masallacin annabi ko masallacin ka'aba akwai set din shi dan najeriya akwai classmate din shi ko set din dan najeriya kenan duk kwalitin certificate din da yake da shi akwai dan najeriya da yake da shi to me yasa da me zai fika kenan tunda kun yi karatu wuri guda to amma sai ka je ka ga abin da yake iya yi saboda shi mutanen shi na karfafa shi kai ba za ka iya yi ba saboda kai mutanen ka suna gwasa ina ba za ka iya ba ba za ka iya ba ku je ku samu kasusuwanmu da muka yi akan lokaci matasa a cikin kasusuwan nan nake predicting za mu gina makarantar nan a lokacin nan ko plan babu nake cewa insha Allah za a yi kaza za a yi kaza za waɗannan the most closest students of mine waɗanda suka fi kowa kusanci da ni suka ce ka malam bai san magana da yake wai malam za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a lokacin da nake faɗi ba ni da naira goma wallahi wallahi ba ni da naira goma wallahi ni da ita kuma wallahi ban dogara da kowa ba sai Allah da na je ne graduating makaranta na zo na dukufa sai gashi Allah madaukakin sarki na ce Allah madaukakin sarki ya kawo saboda ina da confidence shasa don Allah ku gyara tunanin 'ya'yan musulmi ko ma samu nan gaba mu je kumbo a holo 11 ku gyara tunanin 'ya'yan musulmi ko nan gaba a samu wani bahaushe ya je duniyar wata domin duk waɗannan da ke zuwa duniyar wata yanzu ba su wuce shekara 35 zuwa 40 ba Bill Gates digiri ne da shi kore shi ma aka yi a makarantar in kai ne aka kore ka a makaranta shikenan sai ka je ka samu baro shikenan sai ka ci gaba da turawa amma shi sai ga oke dan abin da ya samu yaya zai lirita shi gashi nan ya haifar wa da duniya the greatest revolution juyin juya halin da ba a taba samu ba sai gashi ya bayyana ta hannun shi ku ku dubi yaranmu yanzu 'yan jami'a ba sa iya kirkiro komai ku je ku ga cewa a america gashi nan yara ne 'yan secondary suke iya kirkire kirkiren abubuwa ana saye dalolin kuɗi ga yaranmu nan yaro zai wuni ya kwana yana kwamfuta yana kaza sai ka ga ba sa saboda mai da ka ce za ka yi malaminka ne sai ya ce maka but how can that be possible sai ka ce mishi ya is going to be possible sai ce no please I don't want you to run me into any trouble please kada ka saka na a wani rikici ni ba zan iya ba please ka ɗauki abin da muka saba ka don haka kullum thesis ɗinmu da dissertations ɗinmu galibi maimaitawa ake ta yi wannan ya kwafo na wannan ya kwafo na wannan ya kwafo na wannan ya kwafo na ai fifififi shikenan sai zama shikenan ashabu theory ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a kowa ya natsu cewa Allah maɗaukakin sarki zai iya mishi duk abin da ba a tunani warawa aidan an abi huraira har wa imamu ahmad ya sake ruwaitowa daga abu huraira annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qulu ya ji manzon Allah yana cewa qala Allah Allah ya ce ana ma abdi ma zakarani ina tare da bawa na matukar ya ambace ni ina tare da bawa na matukar ya ambace ni wata harrakat bi shafatahu sannan kuma matukar ainihin wato labban shi sun motsa saboda ni nan kuma yana fara kawo maka ne inda Allah madaukakin sarki yake cewa mi ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ina fata an gane duk lokacin da ka ambaci Allah maɗaukakin sarki leban ka ya motsa da sunan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana ainihin tare da kai sai malam yace qultu hadha ka qawlihi ta'ala inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron Allah waɗanda suke kyautatawa Allah wa ka qawlihi ta'ala li Musa wa Harun alaihimus salam innani innani ma'akuma asma'u wa ara Allah ya ce wa annabi Musa da Haruna ina tare da ku ina jin abin da kuke yi kuma ina ganin abin da kuke yi wal muradu min hadha abin da da ake nufi da waɗannan bayanai waɗanda suka zo a ƙarƙashin waɗannan wannan aya annahu ta'ala yujibu du'a da'i Allah yana amsa duk wata addu'a da duk wani kira da aka yi mishi wala yushghiluhu anhu shay'un babu abin da yake shagaltar da Allah ya zama Allah baya jinka bal huwa sami'u du'a Allah mai jin addu'a ne wa fihi targhibun fi du'a tunda Allah yace yana jin addu'a kaga ana kwadaitar da kai kenan kai me ka roka yana daga cikin abin da suka kashe muku anan kasar a daidai lokacin da aka samu wasu suka wuce wuri game da addu'a wasu kuma da suka zo gaba ɗaya sai suka kwashe wa addu'a kima saboda haka sai aka waye gari wasu sai suka yi sassauci game da addu'a ita kanta addu'a ibada ce haka ya zo a cikin hadisi sahihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada idan ka fahimci wannan addu'a na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yaye wa mutane bala'i da bakin ciki addu'a na daga cikin hanyoyin samun sauki amma yujibul mutarra idza da'ahu ka shiga halin kunci ka shiga halin kunci da tsanani kowane iri rashin lafiya talauci damuwa Allah ya ce yanzu nan Allah da yake amsa wanda ya shiga halin kunci wa yakshifu su ya yaye duk wani mummunan hali wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku kune jagorori a bayan ƙasa a ilahun ma Allah akwai wani Allah babu yanzu wannan ayar tana nuna maka duk kuncin da ka shiga ka roki Allah madaukakin sarki amma ka san abin da yafi kunci bala'i shine ka shiga kunci kuma ka ga cewa halin da ka shiga addu'a ma ba za ta yaye shi ba da yawa yau akwai waɗanda ke wannan tunanin maka ce addu'a sai ce to addu'a kan mun dade muna yi a yi salati ga annabi amma mun dade muna yi ba abin da ya canza shikenan a tun kafin yi addu'ar ya ɗauka ba za ta yi amfani ba ba za ta yi ba ko kun fahimta jama'a ba za ta yi ba na taba baku wani labari mai ban sha'awa mai ban dariya wani mutum ne makwabci na lokacin ina dinki a kasuwa shi kuma yana aski alfa haka sai yana zuwa yana daukan buta yana kewayawa wuri na yana dan kewaya fitsari ha ran nan a gaban shi aka yi rikici ne fa sun zo sun yanke mini wuta saboda na sai mita ba su kawo mita ba na zo na nuna takarda su kuma waɗannan sun ce ba ruwansu da wata takarda kawai ko mita ko kuma bil shikenan sai na ce su hausu yanke suka hau suka yanke to dama kafin in jona wa shagon akwai wuta da ta shigo ta cikin gidan da muna tarayya da mutan gidan to da na je na sai mita ta sai na datse wayar tana nan to yau da nefa suka cire wannan sai na taka kawai sai na je sai na hada sai wuta ta dawo dama akwai kanta ta littafai tun daga sama har ƙasa gefen keken ɗinki a gaban alfa aka yi wancan rikici ya ga nefa sun yanke sun tafi da waya alfa yanzu ya leko haka sai ga wuta malam ya wuta na ce alfa ya ce baka yadda da Allah bane ya ce a yadda da Allah na ce to nefa sun ɗauke wutarsu Allah ya kawo haske na ce waɗannan ƙur'anan Allah zai basu addu'a alfa ya ce sai alfa ya fasa fitsari wallahi sai fasa fitsari ya shiga ya duba ya duba ya duba alfa sai ya koma sai je sai ɗauko wani babban mutum ai ga wani mai karama ya bayyana to kaga mahallin shahid shi yanzu ya ga inda ta ciko mutum ya to kafa na ciwo sai na kama kafar shi Allahumma rabban nasi azhibil ba'as wa shfi anta shafi la shifa illa to kaga akwai background da yake da shi na cewa nan fan an yi addu'a karbuwa take ana yi kawai shikenan sai ta sai ce ya ji ya warke to kaga ashe kawai na kama wannan ne don ka gane abin yana da alaka da ya ka akidance a rai zai yiwu zai yiwu Allah zai yi wani makaho ne zo wurin annabi ya ce ya manzon Allah kai mini addu'a in Allah ya buɗan ido na manzon Allah ya ce tashi kai alwala ya tashi ya alwala tashi kai sallah raka biyu yi sai manzon Allah ya ce Allah ka buɗe mishi idan shi sai ya ce to daga hannu ka roki Allah ya karba addu'a ta shikenan sai ainihin addu'a yana addu'a makaho sai idan shi ya buɗe jama'a addu'a tana da ƙarfi addu'a tana biyan bukata ku rinka roƙon Allah amma kuma in za ka roƙi Allah ka roƙe shi cikin yaƙini kamar yadda na ce yanzu mutane sun riga sun lalace suna ganin ko sun yi addu'a ma ba za ta yi magani saboda haka ko mutum ya ce to addu'a ya to alga tu mana ai addu'a amma dai addu'a an dade ana yi wallahi da dai da wasu abubuwa ne da su aka yi amma addu'a an dade ana yi ai shikenan ya lalata magana an dade ana yi ba ta yi ba dan haka yanzu ma ko an yi ba za ta yi ba haka yake nufi jama'a ku rinka addu'a yanzu cikin watan azumi ka je ka yi sallar dare ka ɗaga hannu ka karanta qur'ani ka yi salati faɗa wa Allah matsalar ka kai tsaye in za a gaya wa Allah ba a kwana in ka je wurin alhaji ne kana son kuɗin sadaki wallahi wata yarinya ce ta makale tana so na to shine dai dama kuma gashi dama babana ba da rai shine dai nake son alhaji ya taimaka a wannan kai da alhajin birni ne in ka tsaya gaban Allah sai ka ce Allah ka bani kuɗi haka Allah ba ni kuɗi Allah ka bani mata Allah ka abin da kake so shi zaka faɗa wa Allah ko kun fahimta jama'a so amma sai ka samu yaƙini sai ka samu yaƙini don haka manzon Allah ya kwaɗaitar da sahabbai game da addu'a kwarai da gaske don haka musulmi ku rinka addu'a ku rinka sa matan ku su ne muku addu'a ku rinka sa ƴaƴan ku su ne muku addu'a ku rinka sa malamai da sauran bayan Allah su ne muku addu'a kai kanka ka rinka wa kanka addu'a jiya mun ji hadisi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce wa sahabbai cikin ku wanda di ya je ya haɗu da kabilar karnawa a cikin ƙasar sham ya nemi wani mai suna Uwais ibnu Amir al-Qarni in ka haɗu da shi daga cikin alamomin da za ka gane shi cewa mahaifiyar shi ce take da rai a lokacin mahaifin shi ya rasu sannan yana da mele yana da tabo kamar inda wuta ta taba shi haka umar shi ne wanda ya fara gano shi hadisi ne sahih yana cikin sahih muslim da ya haɗu da su cikin ku ina abila karna suka ce ga cikin ku akwai uwais kaga ba sahabi bane annabi bai gan shi ba shi ma bai taba ganin annabi ba amma cikin karatun da Allah ya wa annabi ya ga ya gani a cikin karatu annabi ya fada wa sahabbai sahabbai su suka ga fassarar karatun su suka ga fashin bakin kai ne Uwais dan Amir kana da kaza kana da kaza eh to manzon Allah ya ce mun hadu da kai kai mana addu'a yi mini addu'a ka duba kenan yanzu ko kai babban malami ne in ka hadu da wani zaka iya sa yi maka addu'a to kaga akasin haka shine a kasan mu kai ka taba ganin malami ya ce wani min addu'a to to ka gani to daga nan ne za ku gane in aka daina karatun hadisan manzon Allah za a bace daga hanyar da take daidai a cikin karatun hadisan manzon Allah nan ne ake ganin abubuwan da suke daidai kowace larura zuwa wurin manzon Allah suke ciwon kafa ciwon kirji aljani ke damun shi asiri ke damun shi talauci yake damun shi sai ta horin manzon Allah manzon Allah ya min addu'a manzon Allah ga halin na samu kaina saboda haka ahlus sunna kuraya addu'a irin wadda qur'ani da sunna suka zo da ita so kar a ce wai ka je wurin malami amma addu'a sai a ce bid'a ce a'a a malamin ya ce to shikenan kai ka samu wani abinci ka dafa a samu wasu raguna ko dabbobi a yanka a roki Allah ba tsafi bane wannan sai in malamin matsafi ne amma daidai ne a yanka dabba a yi tawassuli ya Allah saboda jinin kazan nan da na zubar Allah ka biya min bukata yanzu kana tawassuli kana neman Allah ya biya ma bukata saboda qurbani saboda sadaka da kai to ya Allah saboda abinci kaza da na dafa musulmi suka ci suka sha ruwa Allah ka ji kan iyayena da kakannina duk wannan daidai ne duk wanda ya ce bid'a ce ka ce magana shi ce bid'a bai yiwa musulmi su zauna babu addu'a a raba ku da yan tsubbu kuma a ce ba za ku yi addu'a ba a raba ku da yan tsubbu kuma a ce ba za ku tafi ga malaman sunna ba saboda haka malaman ahlus sunna ku rinka wa musulmi addu'a kar ku yi bid'a kar ku yi ƙarya kuma ya halatta a sai kaza a yanka wa za a yanka wa Allah a dafa kaza a ci saboda wa saboda Allah a sai ruwa ka je gidan fiyo wata ka ce kai eh nawa kuke leda fiyo wata su ce maka naira saba'in sai ka kawo naira dubu bakwai sai ka bayar kaga leda nawa kenan ɗari sai ka je ka samu wani mai fridge sai ka ce kai kuma a nawa nawa zaka sa mana wannan ruwan sanyi gashi kaza sai ka je ka samu wani mai baro ko mai kaza ka ce in lokacin shan ruwa ya bi kai ta bi kana raba wa mutane ka ce suna sha su ta mana addu'a daidai ne ba bid'a bace amma bai yiwa jama'a a yi wa mutane cikin da babu uba an raba mutane da yan tsubbu da bokaye kuma musulmi ba a dora su zuwa ga addu'a da makala su cewa su je wurin malaman sunna su je wurin bayan Allah na gari su je wuri kaza da wuri kaza a yi musu addu'a ta sunna jama'a kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka shine malam yake cewa wannan karatu yana nuna mana cewa ana kwadaitar da musulmi dangane da addu'a wa annahu ta'ala la yudayyi'u ladayhi wa annahu la yudayyi'u ladayhi la yadhi'u ladayhi kuma Allah yana nuna cewa addu'a ba ta wulakanta a gaban shi addu'a ba ta faduwa ƙasa banza haka bahaushe yace ko to karatun ka daidai ne bahaushe kama rawal imamu ahmad kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito ainihin hadisi yace hadda